الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا ومن يعتصم بك يا خير الورى شرفا فالله حافظه من كل منتقم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقى الأسد في آجامها تجمي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa Allah godiya a bisa ga ni'ima irin ta addinin musulunci a bisa ga soyayyar ni'imar soyayyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ‘yan uwa yau muna ranar talata haka ne? sha nawa ishirin da uku karin zama fulatanin fa ya rage lokacin sai dan uwan na sai ce modibbo an ya gaskiya ne kuwa yace a to ai azumin ne nake ganin ya rudar da ni to a takaice yau muna 23 yau talata hijira na alaihi salatu wassalamu shekara ta 1445 jiya mun yi tuntube ina ji da zo a rediyo ina tafiya da yake wani lokaci ina ji to Allah ya datar da mu miladiya kan ba sai an faɗa ba yi in uwa kamar yadda muka sani idan Allah ya kai mu gobe da tijo barka da zuwa barka zuwa idan Allah ya kai mu gobe mun yi alkawari dama akwai abubuwan da za mu gabatar za mu gabatar insha Allah wa ma tasha'una illa an yasha Allah jibi kuma war haka ai ina ga mun kusan tashi ma eh saboda da wuri zamu zo mu zona mu gabatar da khatamar mu ta alqur'ani Allah ya datar da mu zamu amsa tambayoyi guda uku sai mu ci gaba da karatun mu mai tambaya na farko shi yake cewa akramakumullahu Allah ya saka da alkhairi ni ina kasar kodiguwa amma ina karatu ina karantarwa a can ina zaune a can ina bibiyar karatu ne cibus da wannan feji taku na samu abubuwa da yawa Allah ya saka da alkhairi amma ni ina son a bani labarin wato abin da ya shafi idon manzon Allah ina da tambaya a ciki domin wasu da yawa ba su gane irin kimar idon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kamar sun ɗauka idon namu da na manzon Allah duka kala ɗaya ne to a nan ne dama ire-iren har na gaya masa na ce ire-iren irin waɗannan abubuwan rashin sanin su shi yake kawowa har mutane suke ɗaukan annabin kamar su ne idon da kake gani wannan namu da na manzan Allah daban ne eh akan hakan ne ma an miyar da littafi ma na sake ɗauko al'anwarul muhammadiyya saboda ya koya mana irin idon manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idonsa daban ne yana da kyau musulmi a koda wani lokaci ya tabbatar da wato tauhidinsa Allah ɗaya ne amma akwai wanda Allah ya aiko shi shine annabi Muhammad kuma ba raini raini raini zaka iya raina wani mutum amma ka raina manzon Allah to abin akwai matsala ina fata an gane sannan tambaya na biyu yayi akan hadisan da yake magana akan ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ina ga a tafsiri na hudu ne ko na biyar to wanda bai ga manzan Allah ba akwai wani abin da zai ne zai iya ganin manzan Allah mafarki sannan kuma yana son a karanta masa hadisan domin ta iya yiwa ya dubi wuraren da zai samu hadisan ko kuma alfaz na hadisi suna caccanzawa duka waɗannan abubuwan masu sauki ne muka ce insha Allah tun da kai kana nesa za mu yi maka wannan gudunmuwa in muka zo wajen karatu duka za mu fayyace maka to na farko shi ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama in kana son ka ganshi kana son ka ganshi amma baka ganshi ba to akwai hanyoyi da in ka bi zaka ganshi eh kuma zaka ganshi kuma in ka ganshi din shi din ka gani manzon Allah baya canzawa baya canzawa a yanayinsa na annabin yake kuma abin da ka gani a mafarki shi din ka gani babu wani matsala akan wannan idan kana son ganin manzon Allah mafarki ka je ka ka yi nafila raka'a hudu idan ka yi nafila raka'a hudu a duk lokacin da ka idar da sallarka ya zamanto a inda kake baka tashi ba ka zauna a inda kake ka tabbatar da cewa ka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salati salati da kowace irin siga dubu hudu da ɗari hudu da arba'in da hudu ana ganewa ko? dubu hudu da ɗari hudu da arba'in da hudu to daɗin ganin manzon Allah a duniya a cikin mafarki to abun falalansa ɗin latu addu'a latuksa ba zai irgu ba ba zai kididdugu ba don daɗi ina fata ana ganewa idan ka kalli manzon Allah a cikin mafarkinka a nan duniyan ba za ka bar duniyan ba sai ka kalle shi a farke wannan abin yana wato gajiyar da hankalin gaugawo e gaugawo ake cewa wanda bai fahimci manzon Allah ba yana cikin tawagar gaugawo e tawagar mahaukata kenan e fahimtar manzon Allah anan ne ake fahimtar Allah in baka fahimci manzon Allah ba baka fahimci Allah ba ma gaba daya to ganinsa a mafarki kuma kamar yadda ya nema shi wannan bawan Allah za mu karanta masa alfaz ɗin hadisin na farko alaihi salatu wassalam ne ya ce duk wanda ya gan shi a mafarki man ra'ani fakad ra'ani duk wanda ya ganni ya ganni duk wanda ya ganni ya ganni kaga magana ya kare lafazi na biyu ya ce man ra'ani fil manami hakan duk wanda ya kalle ni da gaske a cikin mafarki fa inna shaytana la yatamassalu bi wa fi riwayatin li muslim riwaya ta imam muslim yace man ra'ani fil manami fa sayarani fil yaqaza aw fa ka annama ra'ani fil yaqaza kaji fa lafazin ba yace wanda ya ganni a cikin mafarki fa ka annama ra'ani fil yaqaza kamar ya kalle ni ne a farke kaga dadin ganin sa kenan wala ya tamassalu shaytanu bi shaytan bai kamantacciya da ni wa fi riwayatin li abi katada inda muslim aidan yace man ra'ani faqad ra'a al-haqqa duk wanda ya kalle ni hakika ya kalli gaskiya walahu aidan min hadithin jabir man ra'ani yace wanda ya kalle ni fil manami fa sayarani fa innahu la yanbaghi li shaytan an yatamassalu bi an yatashabbaba bi duka waɗannan hadisan manzon Allah haka ya faɗa to kaji alfatsin hadisin ya sha bamban to idan ka kalli manzan Allah a mafarki dai mahallu shahi shine zaka kalli manzan Allah kuma a gel a farke ko dai yaya ne dai kafin mutuwar ka sai ka kalle shi Allah ya sa muna daga ciki sai ka kalle shi a balarabe wannan sharti ne a'a ba sharadi bane wannan wannan sharaɗin manzon Allah bai faɗe shi sai ka kalle ne a balarabe ba ina fata an gane sharaɗi ɗaya da manzon Allah ya sa ya ce fa inna shaitana la ya tamassalu bi shaitan bai kamantacciya da ni shaitan ko zai iya ɗaukan kamannin kowa amma banda kamannin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an ji an ji mun bashi wannan a matsayin yana nesa ina fata an gane daga cikin darajojin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake ganin sa din kowa yana so kowa yana so kuma ganin idan kai a nan duniyar ranar kiyama zai maka amfani zai ma amfani kai wanda baka ga manzan Allah ba ranar kiyaman kai ma zaka ganshi amma gani a mafarki a nan duniyar zai sa kuma ka sake ganin sa a farki a duniya ana gane karatun ko wanda bai ga manzan Allah aka hukum Allah bismillah ai ka dawo ka dawo shehu wan shehu a dawo a shigo ciki a shigo ciki wanda bai ga manzon Allah a a mafarki ba to shi ba zai kalli manzon Allah a farki a duniya ba amma wanda ya kalle shi a farki ana a mafarki a nan duniya zai kalle shi a farke Allah ya sa muna daga ciki to shine dadin kallon manzon Allah a cikin mafarki din kenan sai kuma irin yadda Allah subhanahu wata'ala ya girmama annabinsa sallallahu alaihi wasallama hususan da Qur'aninsa Qur'ani babu inda aka faɗi darajojin manzon Allah irin alqur'ani a koma ga Qur'ani Allah ta'ala irin girmama wanda yawa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama akwai a ciki duk sunayen Allah Allah ya ba manzon Allah kawai Allahu shine bai ba manzon Allah ba huwa Allahu ar-Rahman الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار كتاما har asmaul husna gaba daya kowace suna Allah ya ba manzon Allah wannan fa duk karatun ana yi ne gaugawu su gaugawu su gane cewa manzon Allah daban ne akwai zamani dama an gaya malamai sun faɗa akwai zamanin da zai zo a cikinku za a samu mutanen da suna kushe annabinku ai sai bango ya tsage ga dangare yake samun mashiga haka ne to mu a wajenmu bango ba zai tsage ba za mu zuba masa rodi ina ba ta an gane mu rike shi gamgam da siminti yadda ga dangaren ba zai yi tsagawa ba musuluncinka a duniya shine kiyaye martaban manzon Allahnka wannan shine musuluncinka a duniya ba wai ka sa goshinka ka sashi Allahu akbar Allahu akbar assalamu alaikum sami ba shi bane musulunci shin ka san kimar annabi Muhammad yaya martabansa a gurinka a ranka wannan shine musulunci difa'i an janibin rasulullah shine musulunci ina fata ana gane ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana da kyau mu gane kimominsa ba ma kima ba kimominsa wannan shine musuluncin li'anna Allah tabaraka wa ta'ala domin Allah subhanahu wa ta'ala ya karrama shi ya ɗaukake shi ya bashi mu'ujiza kamila shine alqur'ani maulana shek ibrahim sali al-husaini wanda yafi kowa yawan hadisi a duniya shine malamin hadisi na farko amma sai suke cewa na biyu saboda bai zamanto yana daga cikin gaugawu ba eh suna cewa shine na biyu to ina na ɗayan har yanzu ba a faɗi sunan na ɗayan ba hasada ba kyau in mutum shine kawai ka ce shine kasancewarsa masoyin manzon Allah ne ba zai yi ya kore masa ilimin da Allah ya bashi ba ina fata an gane wannan littafi na Sheikh Ibrahim Sali Al-Husaini ne Jawahirul Hisan ka ji irin martabobin Kur'ani da ya faɗa domin a rike Kur'ani sosai ina fata an gane Maulana Sheikh Ibrahim Sali Al-Husaini a cikin wannan littafi yana faɗa mana fa inna Allah tabaraka wa ta'ala la yu'azzibu Allah ta'ala baya azabtar da ina fata an gane baya azabtar da waye man kana mahiran bil Qur'an wanda ya zamanto gwanin alkur'ani ko kuma ya haddace alkur'ani Allah ba zai azabtar da shi ba ikra'ul qur'ana ku karanta alkur'ani daga cikin hadisin Imam Ahmad da Imam Muslim alayhi salatu wassalam yace fa inna Allah ta'ala la yu'azzibu kalban wa alqur'an Allah ba zai azabtar da zuciyar da ta haddace alkur'ani ba sannan kuma ka tabbatar da cewa Kur'ani babu wata mu'ujizan da Allah ya bawa manzon Allah sama da shi aka tambaye na Aisha radiyallahu anha aka ce mata yaya halayen kaifa kana khulqun nabi sallallahu alaihi wa sallam yaya halayen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance kalat tace khulquhu alquran halayen manzon Allah shine alqurani من من أراد العلم الأولين والآخرين مولانا شك إبراهيم سالي يتي وند ينا سن يرسكي علم فرقو دا علم كرشي علم متان فرقو دا علم متان كرشي تو يكام كراتون القرآن إلا فاتا أنغاني yayi dogoro da hadisin da Imam Muslim ya rawaito hadisin sayyidina Abdullahi ibn Mas'ud wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa إذا أردتم العلم أي الفهم فيه فانتشر القرآن إذا كان صن كون إر علمي kowane irin fahimta ka yada Qur'ani ka tabbatu a cikin makaranta Al-Qur'ani sannan Allah bai taba girmama wani bawan Allah a duniya bayan annabawa irin makaranta Al-Qur'ani ba makaranta Al-Qur'ani suna da dama Allah ta'ala yace Allah subhanahu wata'ala yace ahalina minan nas ina da mutane a cikin jama'a a cikin jama'a nima ina da mutane na to mutanen Allah a ce wayannan mutanen Allah ne ai kowa Allah ne halicce shi aka tambaye manzon Allah manhum ahlullah su wane ne mutanen Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace hum ahlul qur'an sune ma'abota alqur'ani sune mahaddata alqur'ani makaranta alqur'ani sune ahlullahi ina fata an gane man kara alkur'ana wanda ya karanta kur'ani a matsayinsa na musulmi ya riki kur'anin yana karanta shi ana allaili wa atrafan nahar ya zamanto yana lura da kur'ani Allah ta'ala ya ce wannan mutumin kamar manzon Allah ya ce wannan mutumin kamar ya dauko annabta ne ya daura a jikinsa gaira annahu la yuha ilaihi ba tare da ana masa wahayi ba إن الله أهلين من الناس قالوا يا رسول الله من هم قال هم, هم أهل القرآن أهل الله وخاصته ونشين إمام النسائي حديث دي رويتوكينا أكم فللا القرآن أوتا حديثي من ذن الله صلى الله عليه وسلم يكتوى أهل القرآن هم أهل الله خاصة والمراد بأهل القرآن abinda ake nufi da ahalin alkur'ani sune waɗanda suka kiyaye qur'anin waɗanda kuma suke lazumtar Kur'ani da tilawan Kur'ani amiluna bima fihi suna aiki da abin da yake cikin alkur'ani anna haula'i hum awliya'ullah kai sune ma waliyin Allah to almajiri ba abin raini bane duk wanda yake karanta Kur'ani ba zai yi mutuwar banza ba duk wanda ya lura da Kur'ani ranan ranan kiyama ka Kur'anin ne ma zai zo ya cece shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ranan tashin alkiyama Qur'ani da kansa zai zo yayi wa ƴan uwansa ceto wanda suke karanta shi sune ƴan uwansa ina fata an gane suratul baqara da suratul ali imran sune za su zamanto ka annahuma gamamatani au gayayatani au ka annahuma firqani min at-tayr sawab za su zamanto kamar tsuntsaye ko giragizai haka za su zo su tsaya a gaban Allah su ceci masu karanta shi kullu ayatin fil qur'ani daraja kowane ayar alqur'ani a ciki akwai darajar da zai kai ka ga inda baka tsammani in kana karanta shi wannan qur'anin alayhi salatu wassalam yace shine babban zikiri in kana neman babban zikiri qur'ani ne sannan kuma idan ka karanta kowane harafi daya kamar yadda manzon Allah yace man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasana wal hasanatu bi ashri amsalha la yaqulu alif lam mim walakin alif harfun lam harfun mim harfun idan kace alif lam mim atake za a baka lada lada lada guda goma a wata riwaya lada lada talatin a wata riwaya lada hamsin a wata riwaya ɗari a wata riwaya nawa ne ɗari bakwai kowane harafi falalan ƙur'ani mutane su je su sa 'ya'yansu a karatun alƙur'ani a yi ƙur'ani kuma a yi aiki da ƙur'ani ina ba ta an gane aiki da ƙur'ani shi ne ƙur'ani ya baka umarni ka girmama na gaba da kai ƙur'ani ya baka umarnin ka ji tausayin na kasa da kai Kur'ani ya gargade ka akan duk sabon Allah ka guje shi. Kur'ani ya gaya maka duk abin alheri ka je ka aiwata shi wa fa'alul khaira la'allakum tuflihun ku aikata aikin alkhairi domin ku rabauta. Kur'ani ya baka umarnin ka bi iyayenka Allah ta'ala ya ce wa wasaina al-insana biwalidayhi ihsana wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu an ishkurli yawwa na gode haka nake so duk ayar da na kawo ku tafi da shi gaba hau ku tafi Allah ta'ala ya ce wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a na gode Allah ta'ala ya ce wa kaza rabbuka Allah ta'budu wa bil walidaini imma yablughanna indaka al kibara ahaduhuma fala takul lahumā uffin wala tanharhumā qawlan karīman wakhfid lahumā janāha dhilli min ar rahmati to haka Allah ya bada umarni Allah ya ce wa kaza rabbuka Allah ya hukunta Allah ta'budu illa iyyaha kada ku bautawa kowa sai shi wa bil walidaini ihsana amma ku yi wa iyayenku biyayya ihsan nan din biyayya yake nufi birrul walidaini yake nufi ina fata an gane imma yablughanna indaka al-kibari ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumu uffin ɗayansu in ya tsufa ko dukansu ne in za ka yi musu magana kada ka ce uf daidai da bata musu rai wa kullahu ma kaulan ka ringa gaya musu magana a cikin karramci wa fillahu ma jana hazilli min rahmati ka shimfiɗa musu fuka fukanka na rahama ma'ana kyauta ba su duk abin da kake da shi mika musu wa kul rabbi rahamhuma kuma ka ce ya Allah ka ji kansu rabbi irhamhuma ya Allah ka ji kansu kama sabbayani sagira kamar yadda suka rene ni ina karami ina fata an gane to ayi wa iyaye biyayya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana ce mana duk wanda ya tarar da iyayensa in bai shiga aljanna a sababin su ba yayi asara eh ayi wa iyaye biyayya a samu aljanna ina fata an gane in ba sa nan kuma abi bayan su da addu'a Qur'ani ya warce ka kuma ya ce maka ka yawaita salati ga manzon Allah inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kaseera yana da kyau musulmai su yi tadabbur su yi ta'ammul a cikin alqur'anin su ina fata an gane wannan littafin Sheikh Ibrahim Sale ba dan komai ba saboda irin bayanan da duk abin da kake magana akan Qur'ani da fada'il na Qur'ani yayi magana akan sa ina fata an gane sannan akwai waɗanda suka ce babu tambayan kabari kaga yin tafsiri kenan ai to in ba mutum tafsiri ba ya zaka zo ka ce tambayan kabari babu shi wanda ya ce maka babu tambayan kabari yana son ya kawo maka wata aƙida ne banzan aƙida za ka shiga kabarin amma ka yadda? wannan shi ne tambayan fa akwai shiga kabarin ya yadda? ba wai zai yadda ba ba ai ya gani ana shiga ana shigarwa ai in ya yadda tambayan kabarin akwai shi abin in ya yadda ana shigar da mutum kabarin ya yadda to tambayan ma akwai shi tambayan kabari malamai magabata dukkaninsu sun tabbatu akan cewa lalle ana yin tambaya a cikin kabari ina fata an gane tambayan kabari mala'ikun da za su yi tambayan duka akwai sunayensu mutum idan bai yi karatu ba ya je yi karatu ko kuma ya karye zo yana musu da abin da bai sani ba ko kuma ya zo ya batar da al'ummar manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama ya faɗa yace idza zalla alimu zalla bi zallatihi alam idan malami daya ya zame da zamiyarsa sai al'umma da yawa su zame to kar ku bari malamai su zamar da ku abinda nassi ya tabbatar ba nafsu ba nassi ake cewa ina fata an gane wallahi nafsu nafsu din rai ne ina fata an gane nassi ake cewa ina fata an gane idan abu ya tabbatu da nassi na hadisi ko Qur'ani to musulmi ya kamata ya da wannan abun ina fata an gane kar ka zo kana jayayya da abin da Allah subhanahu wataala ya saukar ana ganewa Maulana Sheikh Ibrahim Sale Al-Husaini har yanzu tunda shine mufti na Najeriya mufti na Najeriya kuma malamin hadisin duniya ina fata an gane da fatawansa za mu yi amfani wannan ma littafinsa ne a ciki za mu kawo bayanin al'akidatul munjiya wasu suka rubuta al'akidatul munjiya sai ce shi munjiya ina fata an gane mimun din da suka sa masa fata aqidan aqidan aqidan da ta tsira sai sai sai shi kuma yace aqidan da za ta tsira ina fata an gane idan ka bi wannan aƙida to daga cikin aƙida ingantattu yake maulana shek ibrahim sali al-husaini radiyallahu anhu wa ardahu malamin da bai taba yin fada da kowa ba kenan eh baka taba jin shek ibrahim sali yayi zagi ba shi yasa a hakurinsa yake hatta gaugawun nan hatta akwai wayanda suna ta maganganun da suka ga dama amma bai taba cewa kala akan su ba eh da ilimin Sheikh Ibrahim Sale da su ne da shi da wasu malaman su suke da irin wannan ilimin da sai sai sai su hura wuta ba su ce mutane su fada saboda tashin hankali amma kana neman zaman lafiya kwanciyar hankali magana a nutsuwa in ka samu Sheikh Ibrahim Sale sai ka ce alfatiya to a cikin wannan littafinsa al'aqidatul munjiya Maulana Ibrahim Sale Al-Husaini ya kirga mana dukkan abin da zai faru da har mala'ikun da za su yi tambayan kabari. Daga cikin mala'iku ya ce kowa da irin yanayin aikinsa, wa minhum daga cikinsu shi ne Jibril alaihi salam, Aminullah, ala wahayihi shi ne amintacce akan wahayi wanda Allah yake saukarwa annabawa akwai mala'ikar jibril kowa ya san shi shi yake saukar da wahayi da shi ya fara sai ya ce aikinsa saukar da wahayi ne akwai mika'il israfil akwai malakul mauti akwai da sauran mala'iku wahum waɗannan mala'ikun suna nan kasirun jiddan suna da yawa yawansu duniya ba zai iya ɗaukan mala'iku ba. Wa minhum munkar wa nakir daga cikinsu akwai munkar da nakir wa malik wa ridwan akwai maliku da ridwan. Munkar da nakir su aikinsu mun sani, ina fata an gane. Sannan ridwan da malik su ma mun san aikinsu. ina fata an gane munkar da nakir idan ka karanta wannan ayan iz yatalaqqal mutalaqqiyani anil yamini wa anil shimali qa'id ma yalfiz min qawlin illa ladayhi raqibun atid da gangan na kawo wannan na shigo wani karatu daban a cikin littafin ba dan komai ba akwai malamin da a garin nan shi ma yace munkar da nakir ɗin ba sunan mala'iku ba ne ba sunan mala'iku ba ne to gashe ibrahim sale ya kawo a littafinsa wallahu tabaraka wa ta'ala ganiyun an zalika walakinahu tashrifun lil mala'ikati wa iqamatin lil hujjati ala al ibadi yace wa wukila wahidun min kitabaka أعمال ابن آدم يسمى رقيبا وأتيدا أنا كرم ولا يكون يسمى رقيبا وأتيدا يعقدان على كتف على كتف الإنسان يمينا وشمالا سنا زما يعقدان سنا زما على كتف الإنسان yaminan wa shimalan a wajen kafadar mutum ta hagunsa da ta damansa su rakib da atid din suna nan ma yalfizu min qawlin babu wata furcin da mutum zai yi illa ladaihi face suna wajensa su rakib da atid din ɗayan su rakib din yana hannunka ta dama atid din yana yana ta hannunka ta hagu ina fata an gane idan ka faɗi alheri ko ka aikata alheri rakib zai rubuta a kuma idan kai sharri Allah zai ce karka rubuta sai yayi bayan awa ɗaya in bai tuba ba tukunna ina fata an gane a haka waɗannan mala'iku za su ɗauki duk sakamakonka a nan duniya idan suka ɗauka za su rubuta shi a cikin takaddan da su a wajensu yake wannan takaddan ranar da an ce ka mutu idan suka zo kabarinka to za su ɗauko wani igiya su ɗaura maka wannan takaddan a wuyanka shine inda Allah ta'ala yake cewa wani kurji lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba to idan mutum ya shiga kabarinsa surar kibda a cikin aikinsa ya kare akwai wasu mala'iku wanda ake ce musu munkar da nakir ina fata an gane su kuma mukhassasuna bisu'alil mauta fil barzakh ay fil qubur an rabbihim wa dinihim wa nabiyihim wa yusamma ahduhuma munkar wal akhar nakir haka shi Ibrahim Sale ya kawo a cikin littafinsa yace waɗannan mala'iku munkar da nakir bayan an shigar da mutum cikin kabari su aikinsu shine za su tambaye mutum game da mahalicinsa game da addininsa game da annabinsa annabi muhammad kai wata riwaya ma yadda ya nuna idan aka sa mutum cikin kabarinsa za a nuna masa manzan bayan an ce masa man rabbuka in ya faɗa daidai za a ce masa ma dinuka in ya faɗi daidai za a ce masa man nabiyuka a wata riwayar sai aka ce za a nuna masa annabin ne za a ce masa ma za ta kulu fi sha'ani hadar rajul me kake faɗi game da wannan mutumin sai a nuna masa annabi a kabarin in ka ce eh mutum ne kamata kamar yadda za'amin gaugawu yake shi kenan za ka sha duka ba mai kwace ka amma in ka ce manzo ne fiyayyen halitta ne Allah ya fiffita shi shi ya zo da addinin musulunci jagora na ne na yadda da shi na yi bilif akan duk abin da ya zo da shi duk darajarsa na kiyaye na kare shi ne gata na domin addini a hannunsa na samu ka tsira amma an kace yana ci yana sha iyayensa a wannan ba iyayensa ma suna wuta ba wannan ba shi bane mutum kamar mu ai bai san gaibu ba shi ma bai san me zai faru ba ranar kiyama ta kansa yake ba wannan bane to wallahi zaka sha duka tabbas ne matsayi ka za a yi ina fata ana ganewa to akwai tambayan kabari za a tambaye mutum hatta game da manzan Allah za a tambaye shi to wanda ya ce tambayan kabari babu ƙarya ne ana yin tambayan kabari amma wanda ya mutu ranar juma'a manzan Allah ya ce shi ba za a yi masa tambayan kabari ba kun ji falalan juma'a kuma wanda ya je ya ziyarci iyayensa ko wasu ‘yan uwansa ranar juma'a suna sane da zuwansa ina fata ana ganewa sannan kuma ranar juma'a ranar alhamis shine ranar da su waɗanda suke kaburbura a ranar ne suke son su ga ‘yan uwansu ko kuma wanda suka rasu ɗin suna haɗuwa suna gaisuwa a tsakanin ina fata an gane kace ka duba ar-ruhu na ibnu qayyim duk ya kawo ire-iren wayannan magagano ina fata ana ganewa to ɗan uwa mahallu shahid anan shine a gane darajar mai daraja shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum Allah ta'ala ya faɗa a cikin alkur'ani kada ku kira manzan Allah kamar yadda kuke kiran junanku haka dole ne in ɗanka Muhammad ne a gidanka ka daina kiransa da Muhammad ka ɗan canza sunan ka ce al'amin bashir nazir awwal sani salisu ina fata an gane murtada ina fata an gane naziru shafiyu ku ɗan sirka sunan da alqab ina fata an gane da lakabin da ya dace da manzan Allah domin shi sunansa da yawa ne Allah ta'ala shi kaɗai ya san yawan sunayen manzan Allah domin 201 to alhamdulillah ya ce 201 wannan a wata fahimtar kenan ina fata an gane sunayen manzan Allah suna da yawa Allah ta'ala ya ce kada ku kira shi kuma idan kuna kiransa kada ku daga muryarsa hatta a kabarinsa an hana in ka je ziyara ka daga murya ke sa in ka tafi ziyara zaka ga wajen a nitse yake يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق الصوت النبي ولا تجهروا له بالقول أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون عليه الصلاة والسلام يحرم نداءه من وراء الحجرات Allah ya hana a kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a bayan kowane irin katanga ko a bayan wani dutse ko a bayan wata shamaki da sahabbai suna zuwa su kira shi a zaure in suka shiga ya Muhammad ya Allah ya hana Allah ta'ala ya ce innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun Allah ya musu raddi yace wanda suna zuwa suna irin wannan magana suna ihu suna kiranka a nesa dinnan duk ba su da hankali walau annahum sabaru da sun yi haƙuri hatta ta furja ilaihim har manzan Allah ya fito musu lakana khairan lahum da ya fi musu wannan duka ana goya wa mutane su ladabi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan ladabin a lokacin da yana raye da yanzu lokacin da yana cikin kabarinsa duk ladabin ɗaya ne ba canza ayan ba ayan ba tana magana ne khassa akan waɗancan mutanen ba amma ne ayan ila yau tana ina fata an gane wa annahu ta'ala أقسم على رسالته وبحياته وببلده وأثره ألا يا رنسي دلتات من زن الله صلى الله عليه وسلم شيني قرآني ina fata an gane Allah ya rantsa da Qur'ani babu littafin da Allah ya rantsa sai da Qur'ani sannan Allah ya rantsa da rayuwa bai rantsa da rayuwar kowa ba sai da rayuwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya rantsa da gari na manzon Allah inda aka haife shi shine Makka. Allah ya ce la'amruka lamun din lamun din lamun kasam ne ya rantsa da rayuwar manzon Allah ne. La uqsimu bi hadzal balad babu garin da Allah ya rantsa da shi. Ku gaugawo ku ji babu garin da Allah ya rantsa da shi sai garin da aka haifi manzon Allah Makka. Allah ya ce la uqsimu bi hadzal balad. Sannan Allah ya rantsa da zamanin manzon Allah Allah ya ce wal asr wannan wawul din wawul kasam ne Allah ya rantsa da zamanin manzon Allah innal insana lafi khusur dan haka a gane duk abin da mutum zai dauko na manzon Allah daban ne na manzon Allah daban ne eh tuta da ya mamaye cikin Madina aka ce aje a dauko rigar manzon Allah a wanke duk wanda ya sha tuta ya fadi a cikin sa matansa in za ku tafi anguwa ba sa shafa turare rigansa a rataye kawai in suka rungumi rigan suka shafa a jikinsu duk inda suka je ana jin kamshin annabi muhammad a gidan manzan Allah ba a sayar turare e ba a sayar turare kamshin jikinsa ya fi kowane turare ina fata ana ganewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine wa annahu sallallahu alaihi wasallama akramul khalqi ala Allah fahuwa abdalu min kulli mursalin shine yafi kowane manzo daraja wa jami'ul mala'ikatil muqarrabin mala'iku duka basu kai darajar manzon Allah ba ina fata ana ganewa wa annal maita lalle wanda ya zamanto mamaci yus'alu anhu sallallahu alaihi wasallama fi kabri yanzu muka karanta ko sau ga hadisin wa annal maita duk wani mamaci yus'alu anhu sallallahu alaihi wasallam fi kabrihi ana tambayar sa game da manzon Allah a kabarin sa ya ya labarin ka ga sha'anin ka game da wannan tukunna yau wawa yazo ya ce maka ai mutun ne kamar mu sai ka yadda za ka be wani ne a cikin kamari ranan kiyama lokacin da kowa ya gaji ana neman mafita aje gurin annabawancan aje gurin annabawancan ba mafita gurin wa za je wurin manzan Allah ne to wannan ne har an ce ma mutum ne kamar mu sai ka ce eh da yake kai a sakatiri aka binne cibiyanka habade habade ai ko ba alwala akwai wanke fuska ko ba haka ba kanurai suka ce girti ne gudu kam delin su sai abinda suke faɗa akan annabin ne yayi yawa yaya za ka zo ka ce mutum ne kamar mu ko kuma gaibin banza banza wani da zai kira ne yana cewa malam to an ce kun kawo maganan ya ya san gaibu din nan gashi dai hadisai kuka kawo ratatatatatatatata abun gashi kuma gashi mun kuma bangaren mu mun kuma mun ce bai sani ba yaya za yi nace ai akwai irin ka wanda yana da kunne biyu yana da ido biyu shinkafa irin naka yake ci irin ginin ka yake da shi irin motar ka yake da shi kasar ku daya rana daya take haskaka ku shi yace addinin ma bai yarda da shi ba shi ya za ka yi da shi kace dama haka ne yayi fariqun fil jannati dama ba zai yi kai imani gaba daya bai walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kullum jami'a fa anta tukriun naza ta ya kun mu yace ka irga malaman Borno duk kace sun san annabi ya san gaibu shine aqidar su nace wannan shine aqidar su akwai ƴaƴan su akwai gidajen su duk wannan shine aqidar su ba malamin da bamu san gidansa duk malaman da muka irga din nan mun san aqidar su a hakka Borno ta zauna Borno garin zaman lafiya ne garin girmama manzon Allah ne garin garin garin da ba rowa a yamma Hausawa suke cewa garin da ba rowa kai borno ba ruwa amma wasu sun zo sun koya a borno ruwa kafin yanzu kaga a hakan hanya ana cin abinci yana da wuya wasu ne shekaru 20 da ta wuce babu a borno babu wannan banza banzan ruwa dan borno da bai san menene roƙo ba amma da aka karbi addu'a a hannun mutane aka ce abu kaza kai bidiya ne in yayi yawa manzon Allah bai ba bumburun kuya ba ba ba ba ti mana bara baye sai ya zamanto addu'an ma mutane sai suka daina yi addu'a yau addu'a za ka yi wani ya ce maka wai bai inganta ba haka bai tabbata a sunna ba addu'an ma sai aka zo aka daina za ga mutum yana kwance yana yana yana sha'aninsa matsala ya yi masa yawa ya rasa yadda zai an kwace addu'a hannunsa da mun sani almajirai ake sawa a shekara ko a wata ko a sati duk mutane za ka ji an ce da Allah ku zo ku yi mana saukan Kur'ani a gidanmu wannan za a yi masa sauka wancan zai ketka wancan zai yi bollo wancan zai yi menene za zo a yi sadaka wancan za su yi abinci wancan za su yi kunu yau kuma an ce juma'a ne gidan nan za su yi sadaka wancan za su yi sadaka yara sai su rasa sadakan ma aina za su sa su gudu su je can sadak su je can su karba sadak yau babu duk sun zo sun hana duk sun hana wai kuma wanda suka hana wannan abun mu wannan ba wawaye bane ba da hankalinmu da waye mu fa shekarunmu ya fi arba'in ko yaya ake ciki mun a garin nan aka haife mu a garin nan muka girma mun san komai ba kuma ba jahilai bane ba wawaye bane mutumin da ya hana abu yau kuma ya zo ya ce wai abin yana da kyau kuma ya ce wai ba a yi rumin buron na sada sadin sarin sadadin bollo sadaksai fato alai wadelan sadaksai fato tudalan nuzo da yi za dabza nuzo dabza kuma lan da so hmm nuzo dabza mutun ne ba ya hana abu kuma yanzu yana cewa ai bayan mutane sun zama kasalallu sun daina kuma yanzu yana kiran su fi ana gane karatun da ya go munan ba labari muke bayarwa ba karatu muke yi babu wani karatunmu babu mu taba zagin kowa a karatunmu ba sai dai gaskiya ne ake ketawa a kaisar da sakon manzon Allah waɗanda suke jin karatu dukan nan in ka ji irin addu'an da suke yi da san barkan da suke yi daga cikin maza da mata wata mata da na tafi wajen shawarin nan da aka ce ai ga mai karatu a jami'ar wasu din nan yanda ka santa cinye ne kai ne wannan haka take gaba kai ne wannan yanzu la ilaha illa haka soyayya malam tace ni ko yanzu na mutu ai na ji tarihin annabi na wannan abin da ta kai shekara 80 matan nan akalla akalla ta kai shekara 80 to alhamdulillah an isar da sako an gaya wa mutane ku san kimar manzon Allah duk wazin da wani zai maka rudu ne in bai gaya maka manzon Allah ba me zai gaya maka to abin yuro burzu ki jima ni min ai difa'i a kare martaban annabi wannan shine haɗin kai wannan shine wahada wannan shine wa'tasimu bihablillahi eh in akwai ganin kimar annabi to babu rarrabuwan kai amma waɗanda gaugawun da suka ware suka tsaya suka ce annabi bai san gaibu ba to ƙarya kuke ya sani an fahimtar da mutane ina fata an gane da suka ce annabi mutum ne kamar kowa ƙarya kuke yi ba kamar kowa ba ne gashin manzan Allah ana jikawa ana sha ranan da aka yi hajjatul wada'i wa ashabuhu yatufuna bihi sahabbansa suka kewaye shi fama taraka shahrun ba sa barin wani gashi ya sauka akan kasa sai dai illa kaffi wahidin illa kaffi rajulin wahidin minhum face yana ɗaya daga cikin hannun wani ɗaya daga cikin sabbai gashin idan wanzami yana aski gashin yana sauka a hannunsu ne suna rifki tafke gashin idan mace tana a wato tana, ta- ta- tana irin jinin biki baya tsayawa ko kuma iska yana damun wani ko kuma ciwon kai mai tsanani ko kuma zazzabin da ba a san ka'idarsa ba ko wani cutar da ba a san kansa ba za a jika gashin manzon Allah a ba mutum ya sha kuma ya warke eh ina mai cewa manzon Allah mutum ne kamar sa kai gashin ka ko amaryar ka ka ba ba za ta jika ta sha ba mu ko ko yanzu gashin annabi in ya zo ribibi za a yi a kansa haka ne ko ba haka ba to ai da ban kashe da shi mace ce bakinta yana wari kowa yana kyamanta a zamanin manzon Allah sai ta je wajen annabi dan ta samu mafita da ta je wajen annabi annabi yana kishingide yana cin kilishi in an ce kilishi shine busasshen nama ko eh mai kilishi yana gaba da mai malangu eh eh eh mai balangu yayanka ne mai kilishi sabida busasshen nama in shine kilishi to busasshen nama yake ci matar da ta je sai ya dan zaro na bakinsa mai albarka yace in goga shi kici yawon annabi da ya shiga cikin bakinta duk inda ta yi magana kamshi ake ji har so ake ta yi magana ita da ana gudun maganarta to wannan ne zaka ce kamar eh, kamar ka yake eh a- kwarai da gaske a kunnensa fa yana jin komai yana jin komai a kunnensa wata rana suna zaune da sahabbai fasami an fasami an naqid yani as-sautu shadid min fawqihi da ya ji wani tsananin kara mai tsanani a samansa mala'iku mala'iku suna tare da shi a kewaye sahabbai suna nan sai ba wanda ya ji wannan karar sai shi sai ya daga kansa haka suka ce ya mur- ya ma'aikin Allah ka daga kanka yace wani kara mai tsanani na ji ashe buduwar sama ne manzon Allah ya ji yanzu in sama za ta budu mala'ika za ta sau zai sauko ai suna saukowa ai muna jin karar sama to annabi yana ji annabi yana ji kuma yana gani mala'ikan ya zo ya sauko akwai ranan da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ji muryar dutse yana tafiya dutsen ya ce masa assalamu alaika ya rasulallah sahabban ba su ji ba sai annabi aka jera wa alaiki salam ya alaiki salam yana ta cewa wa alaiki salam wa alaikumus salam sahabbai suka ce ya rasulallah kuma da wa yake magana ya ce ai duwatsun nan da muke wucewa ne suke taimun sallama duwatsu suna yi wa manzan Allah sallama kuma yana jin muryarsu don Allah in ka ce annabin nan ba za a faɗi darajarsa ba ashe babu musulunci ma kenan ina fata ana ganewa lokaci yana tafiya ga kuma ba mu gabatar da makaratun da muka ɗauko a kan idon manzan Allah ba wato yana da kyau mutane su gane eh, eh, karatu a kan idon manzan Allah ina fata ana ganewa idonsa bakinsa hannunsa kirjinsa cikinsa kafafuwansa wannan duk karatu ne ta musamman saboda a zare dattin da wasu suke danganawa da manzan Allah an gane ba Allah bai taɓa yin mutum irin manzan Allah ba e in ka san mamarka ta dalilin manzan Allah ka santa mamarka ma ta san ka ne ta dalilin in ka san babanka to ta dalilin manzan Allah in ba haka ba da ɗan zina za ka fita eh mana da ɗan zina za ka fita shi ya sa ma yanzu ba mai musu da darajar manzan Allah sai ɗan zina ƙwarar da gaske eh annabi da kansa ya faɗa ya ce wanda za su yi jayayya da martabanmu ya ce to a binciki nasabarsu a binciki nasabarsu Eh, a kiyaye martaban annabi jama'a to ɗan uwa ba za mu tsawaita ba da yake shirye-shiryenmu yana da yawa gobe kuma gashi lokaci ne da za mu yi akwai takardar da dama muka ce za mu bayar na addu'o'i ne abubuwa guda biyu yake dauke da shi tsari da samu ina fata an gane dafa'u da jalabu eh takardan kuma ina ga tafid din ne ba gama ba ko to ni dai na tura muku na tura maka ko yawwa tafid din ne ina ga basu gama ba a cire wannan duk muna yi ne saboda jama'an mu su samu su zamanto masu ibada sai na ibn abbas yake cewa mai ibada da addu'a wanda yana yin addu'a sosai in bai samu ba 'ya'yansa za su samu abin da ya roka eh rashin addu'a matsala ne eh a ci gaba da addu'a sosai jama'a za mu cire muku mu baku gobe laraba ne ko daidai ranar da za a fara ma kenan dama eh daidai ranar da za a fara ma kenan gobe na'am Allahu akbar ina son ku kabbara tukunna Sheikh Abagoni TV a karkashin zawiyar Sheikh Abagoni Islamic Center a karkashin jagorancin Halifa Alhaji Ibrahim Abagoni Allah ya saka masa da alkhairi an samu salati miliyan 90 nawa miliyan 92 to mu da muka ce za mu yi salati miliyan ɗari yanzu abin ma ya wuce tunani alhamdulillah akwai masoya fa a duniya wallahi wasu da suka kira ni daga wata kasa umman in najeriya ne da nijar suka haɗu suka je suka zauna a can suka ce mu muna bibiyar karatu amma adadinmu ba za mu faɗa ba sai ranar alhamis ranar da za ku rufe ana nan ana ta yin abubuwa allah ya saka wa al'umma to ga manya-manyan malamai sun zo mana yau manya-manyan malamai ga sunan wanda ba mu taba ganin su a masallaci ba yau sun shigo mana Allah ya saka da alkhairi Allah ya kai gaban annabi zaman nan da aka yi Allah ya sa mu ga fuskokin mu kamar haka a cikin aljanna ga darakto na fitiyanin islam kuma shugaban haɗin kan ƙungiyoyi na musulunci shausharu sirajo muna tare da shi a'a da yamman za rufe karatu eh da safe dai a zo a yi ta karatu a yi ta karatu da safe za ka zo ka kama waje da wuri ka zauna ka yi ta karatu don da safe ma ina so a yi su da la'ilu da sauransu ina fata an gane a yi a sauke su alburda ne da su qur'ani da duk abin da ya sauwaka ai aikin alkhairi baya karewa eh da yamma ma da wuri za mu fito mu rufe karatun mu insha Allah Shehu Siraju Allah ya saka da alkhairi Allah ya bada ladan ziyara sai na goni zarami ibn maulana shagwani abdullahi ya ce sun ba da ƙur'ani sauka goma sha biyu salatin annabi kuma dubu ɗari da dubu ishirin da hudu hasbun allahu wa nimal wakili kuma dubu tamanin eh ɗazu ya kira ya ce ya tafi inda muke tafsiri wancan bai same mu ba aka ce a yi tafsirin ana yin sanan jami'in rasul bulin fitu ne eh eh miskiniyar shabab to ƙur'ani sha biyu allah ya saka musu da alkhairi alhamdulillah Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya saka musu duk wanda ya suke da adadi su zo su bayar akwai akwai man sani a nan tsallaken nan eh nan tudun wada sun ba da saukan qur'ani 12 su ma eh istighfari ina ga sun yi 200 ne su ma duk dai asa Allah ya saka ƴan uwa ba za mu tsawaita ba gobe dai insha Allah da wuri za mu fito daga gobe ka san jibi za mu rufe eh Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya karbi ibadunmu duk wanda ya shigo nan da wani bukatar sa na alkhairi Allah ya biya masa Allah marasa lafiyar mu ka ba su lafiya wanda sai ya sha magani ka warkar da shi cutan da yafi karfin mu Allah karka daura mana muna roƙon Allah subhanahu wataala dukkan alkhairin da kake ba bayin ka ya Allah ka ba mu muna roƙon Allah subhanahu wataala ka ba wa jihar Borno zaman lafiya ka bawa Najeriya zaman lafiya muna roƙon Allah ya Allah ya Allah shugabannin addini ya Allah ka taimake su shugabannin mulki ya Allah ka sanya adalci a cikin zukatansu muna roƙon Allah subhanahu wataala dukkan abin da zai damu musulmai a duk inda suke ka ɗauke musu alfarman manzon Allah ya Allah ka ɗaukaka addininka ya Allah ka karya kafirci da munafurci alfarman manzon Allah sangayoyinmu Allah ya musu albarka sallu ala nabiyil karim a kula da waya fa wallahi duk wanda ya karbi wayan da ba nasa ba in na zo khatama sai na sa an karanta yasin 41 ta kalma akwai masu satan takalmi ku kiyaye nan ba ba masallacin in rainin hankali bane ba in kai sata a nan ba za mu barka ba fa to Fatiya kafa uku kamar yadda aka saba bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فجزاكم الله خيرا آمين ba ka ji karatun ne kai?
alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah yana alhamdulillah
rahmatullah rahmatullah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah gila gila askin yana gila gila hakuri jawda ya hakuri jawda alhamdulillah jawda ya hakuri alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah man الحمد لله الحمد لله يا هزمومي الحمد لله الحمد لله رمبا الحمد لله الحمد لله هاي ما شاء الله يساك الله يساك الحمد لله الحمد لله وسو وسو سيدي وسو وسو الحمد لله نكون بري الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله وسو وسو الحمد لله الحمد لله يا حقولي الحمد لله يا حقولي يا حقولي الحمد لله وشي وشي الحمد لله الحمد لله آمين يا رب العالمين آمين على الأرض يا على آمين يا رب الأرض العالمين آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين آمين آمين آمين آمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا سيدي بمجنك كراتو بسيو الحمد لله الحمد لله الحمد لله سيدي داهما الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله وشي وشي داهم الحمد لله الحمد لله الحمد لله شكرا لله يا رب امين يا رب امين يا رب الحمد لله الحمد لله امين امين يا رب امين يا رب امين يا رب العالمين امين يا رب العالمين امين امين امين يا رب امين يا رب العالمين yauwa ushe ina gaisuwa ina kallon ka ta ta baya ta haraba da haraba to muna ku arabu da da tudo Allah saka ne to Alhamdulillah.
to kuma ga shi abu ya kusa karewa yau Allah zai Ba komai.
akwai rayuwa to Allah ya mana Amin ya rabbal alamin. A sauka lafiya a gaida gida. Yauwa alhamdulillah. Alhamdulillah. Akramukum Allah. Wani nafila? Oke, gobe gobe sai an sanana ta. Yo da ingo sha lo gulle. Ingo sha lo gulle. Sha kollo motar da zai da zuro loran da kullu. Da loran. Shewa ya sai di. Kai, gila gila alam ku azu, alam ku azu. Alhamdulillah. Bismillah. Yawa. Shawmar. Alhamdulillah. Sai gobe insha Allah. To insha Allah, insha Allah. Insha Allah. yau akwai sabo za mu magana waya ta biyu to shikenan to shi an sha ruwa zan yi to shikenan insha Allah zan ta maka to shikenan muna godiya ya ilahi ya Allah Amin. Amin ya rabbal alamin. Sai an jima. Sai an jima yawa sannun ku. Amin. Yawa. Yawa yawa ngila alhamdulillah.
Me faru? Ni waya ka zo ka same ni.
Amin.
Kaji. Waya ke nan.
Barshi barshi barshi barshi sani. sai ka ce yau muka rufe karatu an taru da yawa.
gobe ma haka Ana an taru an tattauna ana yan rike wajen ne.
Hmm?
Na a wasu ne ya an jira nan musamman nan da za mu samu waken da bai nuna kawo da.
a ba abin da zamu yi kar mutum mutum ya tsaya duk inda ya ga dama na romi minti talatin ne ba ba zai kai awa ɗaya ba rufe wa za ka